Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله سيأتي يا رسول الله الله سيأتي يا رسول الله الله الله سيأتي يا رسول الله رسول الله دعني يا بسلمى وليلى وكليلى رسول الله تذكر ربات الغدائر مجالا رسول الله لذكر الذي من ذريته بكولاه زول الله على آدمي قال فرعى المهزلا زول الله لذير الذي لم يذكر غيره زول الله مدى الدار والأيام كيري منزلا زول الله لذير الذي تعرفه يا إذاته زول الله لتذيره والقلب سارا مقتلا زول الله لذير الذي دابر جنانه بنجره زول الله ومن بها البر بر المكملا زول الله ولولا ولا تلفل يا دار فإنه زول الله بلرات هذا الكون إذ كان برسالا زول الله ولولا أولى أرض حياتي بلا ذاتي زول الله وحي بغير المصطفى البحر أملا زول الله ومن بصفات المصطفى على كله
طول الحياة وموتا على إذا المبجلا طول المعاصر خير الخلق غير مؤثر زولان لبا كل في ما كاشد او دار مفضلا زولان لا لا لا سيدي يا رسول الله زولان لا لا لا سيدي يا رسول الله زولان لا لا لا سيدي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الدال
مولان مشي إبراهيم رضي الله تعالى عنه يتشي حرف الدالي
دعانيا yace kai ku raba ni من سلمى daga ambatan matan nan mai suna salma وليلى da matan nan mai suna laila وقلل ba ni ba kuma ku karanta wa kawunanku تذكر ربات الجزائر yawan tunanin mata ma'abota gashi مسجلا abin kitsewa wato makamai ne salma da laila din kudbaniya da gausiya to shi ne ake magana a kai shi showa annai muhammadu ke nema ba makami ba duk girman makami in ya zo gaban manzo Allah ko da annabta ne zai zama fala ba durran lil amini banunu fa kullu kabirin indahu la sagiru to shi shehu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nema shi yasa yace kai ku raba ni da ambaton kudbaniya da gausiya da menene da menene sai ya sa mu sunan mata ma saboda waɗannan matan a zamanin su ne sarakunan kyau ana takama da su
أي دعني بذكر كل ما يشغل عن يشغل الإنسان عن الله تبارك وتعالى wato abin nufi shewa yana nufi kai ku raba ni da ambatan duk abin da zai shagaltar da mutum gabarin Allah duk abin da zai raba ka da Allah mace ne abu ko menene ko da makami ne inda zai raba ka da Allah to mace ne shine shi wace ku raba ni da wannan فالنساء والأموال والأولاد
yace kaga mata da dukiya da yaya هم أكبر شيء يشغل الإنسان عن الله تبارك وتعالى su ne mafi girman abin da ke yanke bawa su hana shi saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala وقد قالوا hakika su waye sun ce ولولا النساء لأكل الرجال من ك... من كنز من كنز تحت العرش suka ce ba dan mata ba da maza sun dinga cin abinci daga wata taska da ke karkashin al'arshin Allah mata ke hanawa
وقالوا suka ce فروا من النسوان ku guje wa mata ku guje wa sharrin mata تنجو من الأحزان za ku kubuta daga bakin ciki duk mutum da ya kaurace wa mace to ya kubuta daga bakin ciki ولذلك قال الشيخ رضي الله عنه saboda haka maulan mushi ibrahim radiyallahu anhu ya ce وقللا لأنفسكم ku karanta wa kawunanku تذكر ربات الغدائر مزدلة yawan tunanin mata ma'abota gashi musjala abin kitsewa وهم النساء su ne mata وأما سلمى وليلى amma kaga salma da laila da shi radiyallahu anhu ke ambato a cikin wannan baiti فهما أجمل نساء العالم su ne mafi kyawun matan duniya a zamanin su ba kyawawa kamar su
وهم قريب من ثلاثين منهن ba su kadai bane suna da yawa sun kusa talatin matattaki wanda yake duniya ta yi takama da su a zamanin
لبنى عزة بثنية زلفاء أسماء فاطمة أفراء هند نهلة لذة مية ميلاء ماوية أم بنين أم البنين منية جملة حم آه حمزة نعمة دعد فرتنة ثريا زينب فوزة سلامة أمامة ميلاء تندمي سلمى ليلى سليمة فاطمة بنت المنذر waɗannan su ne sunayen kaɗan daga cikin matattakin da duniya take takama da su a lokacin ومنهن ليلى الآمرية daga cikin waɗannan matan da aka ambata akwai wata laila a ciki ana ce mata lailal amiriya akwai lailal akhiliya akwai kuma lailal amiriya التي أشقها قيس بن الم- بن الملوه wadda kaisu dan mulawwahu ya soyayya da ita وهو الذي يقول shine wanda a cikin soyayya sai yake faɗi ke cewa إلى الله أشكو حب ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم يتيم جفاه الآقربون فعزمه كثيرا وفقد الوالدين عظيم إلى الله أشكو shi wannan majnun laila saboda soyayyar da yake da wannan matan da shi ibrahim ya ce da ane min salma wa laila to soyayyar da yake da ita shine ke cewa wai na kai kuka na zuwa ga Allah حب ليلى saboda soyayyar laila yana damuna كما شكا إلى الله فقد الوالدين kama shaka ilallahi yatimu kamar yadda ka san maraya idan iyayensa sun mutu yakan kai kukan shi gaban Allah نعم ي- نعم بفقد الوالدين saboda rashin uwa da uba to ni ma ina kuka yadda ka san maraya ba uwa ba uba saboda na rasa laila
يتيم جفاه الأقربون maraya ne wanda yan uwa da makusanta suka mai wauta suka hana shi abinci فعظمه كثير to kasusuwansa duk karyayyu ne وفقد الوالدين عظيم ya ce in baka sani ba rashin iyaye babban abu ne saboda haka na kwatanta maka rashin laila ni a matsayina a wurina kamar matsayin rashin iyaye ne kaji wai saboda soyayyar da yake mata wai ya- ya rasa laila kamar ya rasa iyayen shi kuma ba ma ɗaya ba uwa da uban duka
ويقول جاءت الحب نيرانا تلازى قلوب الآشكين لها وقود وجدت الحب majun laila ya ce na bincike soyayya ciki da waje na tadda soyayya
نيرانا تلظى wata irin wuta ce mai tsananin zafi
قلوب الآشكين ل- لها وقود wato ba ta da itatuwan da ke hura ta sai zukatan masoya ita soyayya wata wuta ce mai zafi amma kiraren da ke hura ta zuciyar masoya so da ni na binciki soyayya ban samu wani abu ba sai wuta kuma zuciyoyin masoyan su ne itatuwan wutan shi soyayya da ya yi ba soyayyar wasa ba ce wato ya taba tasowa daga garin da yake ya zo zai zo ziyararta kamar misali ma musa bayan daukato daga kano din nan to kun taho misali kun zo daga zaria za ku shigo kaduna to tun daga zaria ya sauka akan raƙumi duk gidan da ya gani sai ya sumbanci gidan ya dinga bin gidaje yana sumbantar su sai wani balarabe ya gani shi ya ce a kai malam lafiyar ka kalau kuwa "Eh, gidajen sun burge ka ne haka kake bin su kake sumbanta sai ya ce amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zaljidar wa zaljidar wa ma hubbu diyari shagamna qalbi walakin hubbu man sakana diyar yace "Ah, ka gani ina bin gidaje ina sumbanta su an gaya ma gidajen nake so ai wata yarinya ce a garin sunanta laila ina santa sosai santa yasa duk gidajen garin ma ina son su shi yasa nake bin garin nake ka ji dalilin da yasa dariƙa aka koyar mana dukkan jikokin manzo Allah mu so su mu so sahabbansa mu so larabawa mu so malamai mu so waliyai mu so dukkan al'umma saboda annabi Muhammad saboda ashe soyayya in kana son masoyi duk abin da ya shafe shi in dai majnun laila ya sumbanci gidaje to ya kamata duk abin da ya shafi annabi mu so shi wannan shine dalilin da yasa za ka ga kaman wani karatun ma zai zaka dauka kaman yan dariƙa ba san da shi ba duk karatun duniyar nan an san da shi a kaunan mu da annabi tana makantar da mu aibin wanda yawa annabi wani hidima ko yaya mm.
وحكي أنه خرج في سفر an hakaito cewa wata rana ya fito wato ya fita ya bi karabka suna tafiya مع قوم فأفضت بهم الطريق yana tafi tare da jama'a sai shi kenan sai tafiya ta kawo su ga wata hanya ila maslakain suka zo daidai wasu hanyoyi guda biyu
ahaduhuma yamurru bi rahadi laila
hanya ɗaya in aka bi ta za ta kai su ga ainihin jama'ar laila za su haɗu da jama'ar laila da iyayenta da ita kanta lailan za a ganta walakinahu yazidu marhalatan amma kuma aka ba hanya tana da tsawo ta yi tsawo sosai kuma an bi za a haɗu da laila za a haɗu da yan uwanta to amma kuma hanyar ta yi tsawo da yawa
fataqaddama ila alqaumi shikenan sai maza ya zo gaban ainihin shi madugu jagoran tafiyar nasu sai ya zo gaban shi wa sa'alahum an yaslukuha ya ce da Allah abu wannan hanyar mana na ga kuna so ku bi waccan hanyar ne gajera hanya abu wannan hanyar mana aw yamkusu lahu hatta yarja fa abaw alayhi in ko ba za ku iya bi ba dan Allah ku zauna ku jira ni in je dai in ga Laila in dawo sai a ci gaba da tafiya eh wai- wai in ba za a rubuta a jira shi shi zai je ya ga Laila ya dawo
fa qala shikenan sai ya ce
unshidukumullah ina haɗa ku da Allah dan annabi dan Allah dan annabi ku taimaka min mu bi wannan hanyar mai tsawo dan in ga Laila in ba za ku iya ba to ku zauna ku jira ni zan je in ganta in dawo sai mu ci gaba da tafiya
law anna shakhsan taharrama bikum fadalla ba'iruhu
yace da a ce wani daga cikin jama'ar da ke tare da ku raƙuminsa zai bace akuntum tas'aw tas'afunahu shin za ku taimake shi
qalu na'am sai suka ce a kwarai ko mana saboda yayi yayi sun ki yadda shine ya ce musu yanzu da a ce cikin jama'an nan wani cikin mu raƙuminsa zai bace da kayan abincinsa da guzurinsa yaya za ku taimake shi sai suka ce eh
fa qala sai ya ce inna layla la'azamu min zalika fa ansha yaqul ya ce wallahi laila ta fi raƙumi ya bace eh san laila ba ya fi raƙumi ya bace in dai har raƙumin mutum zai bace da guzurinsa ku tsaya a taimaka ya gani to wallahi laila ta fi wannan matsayi ta fi wannan matsayin girma fa ansha yaqul to sai ya gyara zama ya fara waka
أتترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور هبوني امرأ منكم أدل بئيره له ذمة إن الزمام كبير وللسايب المسروق أعظم هرمة ألا سايب من أن يدل بئير فما أكثر الأقبار أن قد تزوجت فهل ياتيني بالطلاق بشير أتترك ليلى ya ce yanzu a turku laila yanzu kwa yadda in bar laila saboda Allah ga hanyar da in an bi za a haɗu da laila sai in batta laisa baini wa bainaha siwa lailatin tsakanina da ita babu abin da ya rage sai dare ɗaya kawai in tafi in batta inni idan la sahur in ni haka wallahi ni mai hakuri ne saboda ka kuma ni ba zan zama mai hakuri in dai akan laila ne ba zan yi hakuri ba
habauni imran ku zace ni ni wani mutum ne minkum daga cikin ku adalla ba'iruhu wanda raƙumin sai bace
lahu zimmatun kuma yana da haƙƙi da alfarma a wurin ku inna zimama kabiru haƙƙi da alfarma babban abu ne a musulunci
walisahibul masruku yace kun ga ainihin wato dan uwa wanda masoyi ya bashi a azamu hurmatin shi ya fi girman daraja ala sahibin min an yadilla ba'iru a bisa abokin tafiyar da raƙumansa zai bace dan uwan tafiyan ku da masoyinsa ya bace mai yake nema wallahi ya fi dan uwan tafiyan ku da raƙumi ya bace mai saboda ku tsaya ni masoyi ne ya bace saboda ka shi nake nema masoyiya ta lela ita zan je in gani ya fa a ce raƙumi ya bace ku saurara ku jira ni ku zauna ina ina dawowa fama aksar al-akbara wai ba ka min tuni me sa labari ya yawa ne an qad tazawwajat wasu suna cewa wai an mata aure wai ta yi aure
fa hal yatiyanni bi talaqi bashiru wai shin wani mai albishir na arziki zai zo min albishir an mata saki uku eh tunda ta yi aure to da Allah ya samu wani mai albishir mana ya zo ya ce min ai an sake ta saki uku
وقال sai ya ce وإني ولم آت ليلى وآلها لباكم بكاء طفل عليه التمائم بكى ليس بالنذر القليل ودائم كما الحجر من ليلى على الدار دائم ألم تعلموا أني أهيم بذكرها ألا حين لا يبقى على الوصل هائم أذل أمي الناس إياك خاليا كما يتمنى بارد الماء سائم وإني ya ce ku sani cewa ni وإن لم آتي ليلى in ba ku yarda na je na ga laila da danginta ba لباكن wallahi zan fashe da kuka بكاي دبلن بكاي kuma kar ku dauka ba kuka irin kuka irin na yaro karami zan dage in yi عليه التمائم yaron ma irin marwayan nan wanda aka daura mai laya dan kai ya bace to irin kukan shi zan yi ka zo wai ka ga yaro karami da laya to ka san karami ne sosai shine wai kukan ma irin na yaron da aka daura mai laya zai yi.
بكن wani irin kuka zan yi ليس بالنذر القليل ba kaɗan ba ودائم kuma zan daɗe ina yi ba zan yi shiru ba ko kurar rashe ne ba zan yi shiru ba كما الهجر من ليلى على الدار دائم ya ce in kuka bani haƙuri ma ba zan yi shiru ba zan ci gaba da yi domin laila ta ƙaurace min yadda ta ƙaurace min da'iman ni ma zan yi kuka da'iman
ألم تعلموا ku yanzu ba ku sani ba أني أهيم بذكرها cewa ni na fita hayyaci saboda ambatan laila على حين a bisa cewa a bisa cewa لا يبقى على الوصل هائم wato la yabqa ha'imun mai ɗimuwa bai wanzu ba alal wasu a bisa saduwa saboda haka dole ta kuka
أذل أمي azallu na kasance umanni ina gurin umannin nafsa ina wa zuciyata guri ina wa zuciyata fata إياك خاليا wato iyaki ke kadai nake wa zuciyata fata khaliyan ba komai a ciki ko Allah babu a zuciya sai ke eh, khaliyan kawai ba kowa a cikin zuciyata in ba ke ba كما يتمنى بارد الماء سائم kamar yadda kika san mai azumi in an kira sallan magriba yana so ya sha ruwan sanyi to haka nake neman ki
ويقول لما اجتمع بها lokacin da ya haɗu da ita sai ya ce فوالله ما أبكي على يوم ميتتي ولكنني من وشك بينك أجزع فصبرا لأمر الله إن حان يومنا فليس لأمر همه الله مدفع فوالله ya ce na rantse miki da Allah laila ما أبكي على يوم ميتتي kar ki ga ina kuka wallahi ba na kuka dan ranar mutuwata ba abin da ya dame ni da mutuwata ba dan wannan nake kuka ba ولكنني sai dai cewa ni ina kuka ne من وشك بينك saboda nisan da ke tsakanina da ke أجزاء yasa nake raki ba na iya haƙuri in na tuna kin yi nisa ba na ganin ki to sai in ta kuka ko ranar mutuwata ba zan yi kuka haka ba
فصبرا لأمر الله ki haƙuri bisa lamarin Allah إن حان يومنا idan ranar mutuwan mu ta yi ni da ke to mi haƙuri
فليس لأمر همه الله مدفع babu wani mai tunkuɗe lamarin Allah in Allah ya kaddara abu shikenan sai yayi
ثم إنه لما اشتهر بحبها sannan majnun laila lokacin da ya shahara labari ya yaɗu cewa yana santa kowa ya sani iyayenta iyayen shi suka sani وابتلي aka jarrabce shi da ƙaunarta قام أبوه وإخوانه وبنو عمه sai ubansa da ƴan uwansa da ƴaƴan ƙanin babansa duk sai suka tashi وآل بيته da iyalan gidansu baki ɗaya suka tafi fa'atau aba laila wa sa'aluhu birrahmi wal qarabati sai suka zo wurin baban laila suka ce masa muna roƙonka dan alfarmar zumunci da kusanci da makwabta wal haqqil azim da kuma ainihin haƙƙin nan mai girma an yuzawwijaha minhu ka aura wa ɗanmu laila wa akhbaruhu annahu ibtuliya biha suka ba shi labari baya iya bacci an riga an jarabce da ita komai yake ita yake kira
fa aba abu laila wa lajja wa halifa sai baban laila sai ya ki walajja ya dage wahala kuma ya rantsuwa ya ce ba zai bayar ba wa qala ya ce wallahi na rantse da Allah la haddathat al arabu a arab anni zawwajtu ashiqan majnunan ba zan yadda in ba larabawa damar da za su rika zama a dandali suna labarin na ba wa mahaukacin masoyi yata ba haka kawai in dauki yata in ba mahaukaci wanda kullum bai da aiki sai kwana a cikin sahara yana wake-wake baya cin abinci sai waka a ba zan bashi ba
fa aqbala an-nasu ila abul majnuni sai mutanen gari saboda tausayin majnun laila sai suka zo wurin baban shi wa qalu lahu suka ce da shi لو أخرجته إلى مكة فأوزته
kaga abin da zamu baka shawara da zaka fitar da shi daga garin nan ka tafi da shi ɗakin Allah can maka ka ce ka nema masa tsari daga wannan soyayya da yake ci لعل الله يعافيه مما ابتلي wataƙila Allah ya yi masa maganin abin da aka jarabce da shi wataƙila kaga ya dawo kuma ya, ya manta da wannan soyayyar da yake ci فأخرجه أبوه إلى مكة وهما راكبا جملا ن- وهما راكبا جملا sai baban shi ya fitar da shi suka haura kumi ɗaya su biyu za su tafi maka
في محمل kan sirdi ɗaya فلما قدم مكة قال قال له أبوه lokacin da suka shigo maka sai baban shi ya ce mai
يا قيس ya kai kaisu تعلق بأستار الكعبة kama zanin ka'aban nan ka rike ففعل sai kaisu sai kama sai ya rike فقال له أبوه sai babansa sai ce da shi ادعوا الله يا ولدي ɗana yi addu'a ka roki Allah shi majnun laila din kenan shine kaisu ce ɗana yi addu'a tunda ka rike zanin ka'aba yi addu'a ka roki Allah
فقال ماذا أقول sai ce baba me zan ce Mm, ka bai ba san me zai ce ba
فقال قل اللهم أرهني من, من ليلى وحبها sai ba wai ce ka ce Allah ka hutar da ni daga wahalar da nake da Laila ka hutar da ni daga santa da nake yi فقال sai majnun Laila ya ce اللهم زدني حب آه، محبة ليلى وقربها Allah ka ƙara mun san Laila ka ƙara mun kusanci da Laila
فضربه أبوه sai baban shi dake shi فأنشأ يقول sai ya gyara zama sai ya fara waka kuma يا ربي إنك ذو من ومغفرة بي بآفية ليل المحبين الذاكرين الحوى من بعد ما رقدوا أساقطي أساقطعين على العيد المكبين يا رب لا يا رب لا تسلبني حبا أبدا ويرحم الله أبدا قال آمين يا ربي ya ce ya ubangiji wai da baban shi da ke shi sai ce ya ubangiji bai kula baban ba ya ce ya ubangiji إنك ذو من ومغفرة kai ne ma abocin baiwa da gafara
بيت بآفية kai mana baiwa da samun lafiya ليل المحبين da ni da laila masoyiyata
الذاكرين الهوى wato mu ne masu ambatan soyayya mu zikirin soyayya muke in dare yayi mu ba yin zikirin da yan dari ka suke eh mu zikirin soyayya muke yi in dare yayi من بعد ما رقدوا bayan kowa ya kwanta bacci ما رقدوا السائقين wato azzakirin hawa mu ne masu yin zikirin soyayya min ba da mara rakadu bayan mun kwanta bacci الساجدين نعم الساجدين za mu- za ku gan mu a kwakwance mun kwanta
alal aidil mukibbina mun kwanta akan hannayenmu mun kiba ciki muna ta tafakkuri kawai muna ta soyayya
ya rabbi la tuslib la taslubanni hubbaha abadan ya ubangiji ina roƙonka kar ka cire min san laila har abada
wa yarhamullahu abdan qala amina sai wai goyi kalli baba ya ce Allah ya ji kan wanda ya ce amin tun da ya baban ga abin da yake so kuma bai ba kuma ya roƙi Allah Allah ka ƙara mai sallaila wai sai kuma ya je wurin baba zai ce wai rahamullahu abdan qala amina Mm, Allah ya ji kan wanda ya ce amin
qala aidan yana faɗi kuma
دع المجرمون الله يستغفرونهم بما كات شوطا صوتا كي تمحى ذنوبها وناديت يا رحمن أول سلتي لناسي ليلى ثم أنت حسيبها وإن أود ليلى في حياتي لم يتوب إلى الله عبد توبة لا أتوبها يكر لعينيني قر... لعيني قربها ويزيدني بها أدبا من كان عندي يعيبها وكم قائل قد قالت فأتيته وتلك لأمري كلة لا أصيبها المهرمون الله ya ce ga ma a maka ga alhazai suna ta kiran Allah suna ta addu'a suna ta addu'a suna ta kiran Allah yastaghfirunahum wai suna neman Allah ya gafarta musu
bi makkata a garin makka fu'usan wasu dukun dukun gashi kansu duk ya dunkule malam saboda ibada sun fita hayyace
kai tuma ha zunubaha ba don wani abu suke wannan ba wai duk dan a yafe musu zunubansu wa nadaitu ya rahman to ni ma bari in yi addu'a ya rahmanu awwal su'ulati farkon roƙon da zan yi maka ni nafsiya laila ka bani laila kawai eh farko abin da zan roƙe ka kenan eh ka bani laila shine farkon addu'a summa anta hasibuha idan ka bani laila to sannan kuma ka bani kai kai kuma abin da yasa kai ma saboda ka tsare min ita ne eh sun ma anta hasibuha in ka bani ita to sai ka bani sai kai muka bani kanka saboda ka dinga yi min gadin ta eh ka gani ko? eh sun ma anta hasibuha ka bani laila sannan kuma ka bani kanka eh, saboda kai ne mai kula da ita
wa in uda laila fi hayatiya ya ubangiji in dai aka bani laila a rayuwata lam yatub ila Allah abdun babu wani bawa da zai tuba gare ka taubatan kowane irin tuba ne la atubuha wadda ni ba zan yi ta ba amma in ba bani ba ba zan tuba ba amma idan aka bani ita to zan yi tubar da ko yan dariƙa albarka da ka zan yan dariƙa su ne ƙarshen tuba ko to idan aka bani laila zan dinga tuba ba ji ba gani amma in ba bani laila ba a wane mutum
يقول لعيني قربها وي... نعم ويز...
Ah, wai wa- wa- hmm? wai zidu ni a gaban yana bani mamaki duk mutum da zai zo ya zagi laila a gabana ni yana bani mamaki
وكم قائل قد قال تب فأسيته wannan da baban sa yake wani tsoro za ka ga mutum yana magana sai ka ji ya ce wai ka tuba ka daina son laila fa ba tuni ma ya saba mai ko ba bai dace ba ko da yawa mutane za su ce wai wai wai wai wai wai tub tub ka tuba ka tuba ba sai to sai ya saba mai kin tuba
وتلك لأمري ya ce ka ga wannan ɗabi'a ka ga wannan tuba da ake cewa in yi na rantse da wanda raina ke karkashin ikonsa خلة لا أصيبها wata sifa ce wadda ni ba zan sufanci da ita ba har abada ba zan sufanci da tuba daga sallaila ba فلما سمع أبوه هذه الأبيات lokacin da baban shi ji waɗannan baituka رق له ya tausaya mishi
فأخذ بيده نحو منى ya kama hannun shi ya tafi da shi mina
يريد رمي الجمار yana so ya je ya jefi shaidan a wurin ya yi mai addu'a فبينما هو بمنى to an tafi mina kuma an je daidai mina da kyar yake tafiya ba baya gani ma rike shi aka yi ana jan shi yana tafiya da kyar baya gani yana tuntuɓe ana ana tattare shi إذ سمع مناديا ينادي ana zuwa mina kawai sai majnun laila sai ya ji wani mai kira ya ya kira ya je da wata ishi ne sai ya ji ya kira yar من بعد تلك القيان ya ce a sashen tantuna da ake kakkafawa a maka kawai sai ya ji wani yana kiran ishi
يا ليلى ya ce ke laila ina kika je laila
فخر مغشيا عليه ai sai faɗi su ma kawai da yana jin da an faɗi sunan laila kawai sai kibi a wurin kawai sai faɗi su ma
واجتمع عليه قومه sai jama'a jam- jama'a baban duk sai suka taru aka kewaye shi وأبوه باكيا باك حزين baban kuma ya yi shi- yi shi- ya fara kuka bakin ciki ya dame shi
فأفاق وهو مسفر اللون sai ya farka amma duk ya yi wani iri ya kode idanuwansa duk sun yi wani iri sun canza وأنشأ يقول yana farkawa maimakon ya dubi baban ya ce a ina ake kawai sai ya fara waka kuma
وداء داء إذ نان بالخيف من مناء فحيا جاء أذان الفؤاد وما يدري وداء داء
wani mai kira ya yi kira ya kira ɗiyar shi إذ نحن بالخيف من مناء muna haifin minan muna daidai wurin kawai sai na ji ya yi kira
فحيا جاء أذان الفؤاد sai ya motsan mini da bakin cikin nan na zuciya na soyayyar laila وما يدري shi amma bai sani ba kawai shi ya kira laila hankalinsa kwance ni kuma ya jefa ni bala'i
دعا باسم ليلى نعم دعا باسم ليلى غيرا فكأنما أدار بلبي دائرا كان في صدري دعا باسم ليلى أسكن الله عينه وليلى بأرض الشام في بلد قبري دعا باسم ليلى shi wannan mutum ya kira sunan laila غيرها ya kira wata da sunanta wadda aka kira ba ita nake nema ba amma sunansu ɗaya فأنما دار بلبي kai ka ce ɗa irin wani tsuntsu ne a ɗara ya zo ya cafke lubi tuna da zuciyata wa ɗare كان في صدري wanda ya dama ya ɓoye a cikin zuciyata tsuntsun ana faɗin laila kawai sai ɗauke zuciya sai tashi
دعا باسم ليلى ya kira ɗan shi da sunan laila أسكن الله عينه yadda isa ni kuka Allah ka sa shi kuka shi ma
وليلى بأرض الشام في ga laila tun a ƙasar sham في بلد قبري a garin sahara
فلما سمع أبوه هذه الأبيات lokacin da baban shi ji waɗannan baituka kuma أخذ بيده إلى ما إلى محفل من الناس sai kama ni shi ya kai cikin taron jama'a a nan mina فسألهم أن يدعوا الله تعالى له بالفرج ya ce yan uwa da Allah ku zo ku taimaka min ɗana yana nema ya haukace da Allah ku taimaka a min addu'a Allah ya yi mai wannan halin da yake ciki فلما أخذ الناس في الدعاء lokacin da mutane aka taru aka fara addu'a أنشأ يقول sai shi kuma ya kama waka
ذكرتك والحجيج لهم دجيج بما كات والقلوب لا وجيه فقلت ونحن في بلد حرام به والله أخلصت القلوب أتوب إليك يا رحمن ممن مما أملت فقد تظاهرت الذنوب فأما من حوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب وكيف وإن قلبي رهين أتوب إليك منها أتوب إليك منها أو أنيب ذكرتك والحجيج لهم دجيج
ya ce zakartuki bi makkata laila gani nan ina zikirinki a maka Mm.
والحجيج su kuma alhazai lahum da jiju suna ta ƙara suna ihu ni kuma ina ta ambatanki
wal qulubu laha wajihu zuciya kuma tana ta ƙugi tana kukan soyayya
fa qultu to sai na ce wa nahnu fi baladin haramin yanzu dai ga mu a garin harami garin makka
wallahi na rantse da Allah aqlasatil qulub zuciyoyi sun yi tsarki sun samu safa'i
atubu ilayka ya rahmanu to saboda haka ya ubangiji mai tausayin bayi ina neman tuba zuwa gare ka mimma amiltu daga duk abin da na aikata na san an zo gari mai tsarki na kama zanin ka'aba na ce kara min san laila an zo wurin jiwon shaitan na yi ambaci laila yanzu ma gani ina zikirin laila saboda haka ina tuba faqad tazaharat dhunub hakika zunubai na duk sun bayyana kowa ma ya gansu
fa amma min hawa laila amma ubangiji ina bashe da ma ba wai na tuwo bane ba daga abin da nake kai a eh wa amma min hawa laila amma kaga wato soyayyar da nake wa laila wa tarki ziyaratiha da barin ziyararta in na koma gida fa inni la atubu a Allah wannan fa ba zan tuwo ba Mm, wannan ina nan akan bakata muna nan muna tafiya tare
wa kaifa wai dan me ta yaya wa inda qalbi rahim wa inda ha kalbi rahimin ya za a in tuba wa inda ha alhali a wurinta kalbi zuciya ta rahimu na ba da jingina kuma na karbi kuɗin na kashe to ya za a yi kenan na ba ta zuciya ta jingina ta biya kuɗi kuma na kashe kuɗin
atubu ilayka minha ya za a in tuba in koma zuwa gare ka min ha in rabu da laila ya ubangiji aw anihu ko kuma in koma gare ka ai sai dai a yi min hakuri dai in tare a can in an bani ita ma dawo wurin ka tare
fa aqbala abuhu ba'da an qada nuskahu
to wannan abubuwan duk da muke kawa du dan a san abin da ya sa shehu ya kawo wannan ne shi ya taba zuwa da ya ganta sun gama zancen da za su yi ya zo zai koma sai ya ga wani kare bakin kare ya zo zai tsallako daji haka shi kenan sai ya sauka a kan raƙumi sai ya yanka raƙumin sai ba karan waye ci ya soke raƙumin sai wani balarabe ya ganshi ci malam kai da kake da tafiya mai nisa a gabanka za ka sauka a raƙumi ka ba kare bakin kare sai dariya ya ce malam dan baka san abin da ya sa ne haka bane da ka san dalili kai ma da abin ya baka sha'awa yace "Ah, to ya aka haka yace ai wannan karen da ka gani yayi kama da karen da na gani a garin masoyiya ta lela shi yasa naga tunda sun yi kama gara in ban mai raƙumin ne in tafi a ƙasa to wannan duk abubuwa ne wanda ya shafi fannin mata shi yasa shi yace da ani min salma wa laila ni soyayya ta ba irin wannan bace ta wasa yace kai ka raba da ambatan salma da laila
zikirin lazi kamar an ce shehu to dan me shehu ce dan ambatan wannan da min zikirihi saboda ambatansa ne siba aka karbi tuba ala adamin a bisa kakanmu annabi adamu qablahu tun kafin zuwansa duniya iskana lokacin da ya kasance far'an wato reshe ma'assala abin kafawa asali wato far'an ya zama ɗa mu'assala kuma uba shi dan adamu ne kuma baban adamu
a li zikri allazi min zikrihi abin da ya sa shi ce dan ambaton wannan da daga ambatansa ne التوسل به نعم نعم وأكا أبو محمد المكي abu muhammad makki ya hakaito وأبو الليث da abun laifi أن آدم عليه السلام cewa annabi adamu alaihi salam عند مآسيته قال yayin ma'asiyarsa wato ya faɗi ya ce اللهم بحق محمد Allah na roƙe ka dan alfarmar annabi Muhammadu اغفر لي خطيئتي ka gafarta mini laifina قال الله تعالى sai Allah ta'ala ya ce da shi من أين عرفت محمدا Adamu aina ka san Muhammadu
قال رأيت في كل موضع من الجنة مك- نعم، مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله ya ce yadda aka yi na gane shi na ga duk wani abu mai mahimmanci a aljanna sai na ga ka rubuta la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sai na san cewa ba wanda zaka haɗa sunanka da nashi sai wanda ya fi girma a wurinka
فتاب الله عليه daga nan sai Allah ce to an yafe maka amma ya daɗe yana tuba ba a yi saurare shi ba amma yana faɗin sunan annabi sai ka ce shikenan وغفر له aka gafarta masa وهذا عند قائله تا- تاويل قوله تعالى wannan shine yayin faɗin mai faɗa wurin tawilin faɗinsa tabaraka wa ta'ala فتلقى آدم من ربه كلمات kalimatin din kenan wannan tawassulin da ya da manzo Allah
وفي رواية to a wata ruwayar kuma قال آدم annabi Adam ya ce لما خلقتني ya ubangiji lokacin da ka halicce ni رفعت رأسي إلى عرشك na daga kaina na duba al'arshinka فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله sai na ga ka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin al'arshin فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك daga nan na fahimci babu wani mutum mai girman kadari akan wanda ka hada sunansa da naka فأوحى الله إليه sai Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wahayi وعزتي وجلالي na rantse da girma na da buwayata أنه cewa lamarin لآخر النبيين من ذريتك wallahi wannan Muhammadun da na gani shine karshen annabawa daga cikin al'ummarka ولولاه ما خلقتك ba dan shi ba da ban yi ka ba
آلا sai annabi Adam ya ce كان آدم يكنى بأبي محمد eh, eh, shi wato mai ruwaya sai ya ce to shi annabi Adamu ana masa alkunya ana ce masa Abu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وكيل أبي البشر wasu kuma suna cewa sunansa Abul Bashari
الذكر الذي dan ambaton wannan da غيره wato waninsa لم يذكر الحق bai taɓa faɗin gaskiya ba مدى الدار matuƙar zamani والأيام da kwanuka خير من أرسل manzo Allah shine mafificin duk wani manzo da aka aiko zuwa ga bayi الذكر الذي wato na ce ku raba ni da ambaton matan nan mai suna Salma da Laila saboda ambaton wannan da وادية zuciyata تعروف take bijirowa هزة saboda raurawar jiki ta'arufu adi zuciyata take bijirowa izzatun saboda rawar jiki da nake لدى ذكره yayin da aka faɗi sunansa aka ambace shi da an faɗi sunan annabi sai jikina ya kaɗu sai zuciyata ta fara bugawa والقلب zuciyata صار مقتلا sai ta zama a bakkashewa لذكر الذي na wato na ce ku raba ni da ambatan Salma da Laila saboda ambatan wannan da طاب الجنان aljanna guda takwas suka yi daɗi بنشره da yaduwar kamshinsa ومنه daga manzo Allah ne ضياء البدر wato albadr wata ya samu haske بدرا ya zama cikakke مكملا abin cikawa da hasken annabi فلولاه ba dan manzo Allah ba لا تلفي ليادا da ba a samu wani mutum ɗaya a duniya ba فإنه domin cewa shi manzo Allah لبذرة هذا الكون wallahi shine irin wannan halitta shine iri an san iri ai nan shu ba san san iri ba sannan abin da ake so ke tsira to manzo Allah shine irin da aka sa sannan halitta Allah suka tsiro baki daya إذ كان مرسلا lokacin da ya kasance abin zubowa da aka zubo shi shikenan sai kowa ya fito da aka aiko shi sai ga kowa ولولاه ba dan manzo Allah ba لا أرضى حياتي da ban yarda da rayuwata ba بلحظة daidai da kiftawar ido فحي kaga rayuwa بغير المصطفى ba tare da soyayya almustafa zaɓin Allah ba البدري cikakken wata أهملا kai wulakantacciyar rayuwa kenan jefar da ita ba ta da amfani ومن بصفات المصطفى duk wanda ya kwashi sufofin almustafa zaɓin Allah آل كله kuma ya ladabtar da kansa da su yi wa kansa foundation yi wa kansa ladabi da sufofin manzo Allah حياة rayuwar shi وموتا da mutuwar shi نال عزا wato ya samu buwaya مبجلا a bar girmamawa ko a lahira duk mutumin da ya ɗauki ɗabi'un manzo Allah ya ce shi zai zai tafi a kansu to ya samu girma duniya da lahira مآثر خير الخلق ce wace darajojin fiyayyen halitta غير محصر ba abin da za a yi kirgawa ba ne فقل ما قد شئت ka faɗi abin da haƙiƙa ka ga dama فيه a cikin lamarin annabi Muhammadu عبدا kar ka wuce cewa shi bawan Allah ne مفضلا amma abin fifita a cikin halitta Allah Allah sayade ya rasul Allah Zolalla bayara bi bai annila dai mukarraba رسول الله وصحبه وأبابه ومن قال بوصلا
ذولا وتعالنا للمتقين إماتا ذولا إلى أبد الأبد سيبا مرسلا ذولا ولي ظهور المردين وهداها ذولا وقوي يقين المدفين ذوي الهلا ذولا وأني فقير المنتمين ليمنا ذل الله ونجي جميع المؤمنين من ابتلاء ذل الله ترحم يا رب بسور دائما ذل الله فإنك ملجأ العاجزين مجللا ذو الألف إنك ملجأ العاجزين مجللا ذو الألف يا ربي يا من جنده دار غالب ذو الألف ولو باءوا فالأرهم يا مؤملا ذل لك الحمد وشور مسرماد دائما ذل فلم يخش يوما بل ذل فلم يخش من يرجع إليك توكلا رسول الله لا تون وكلمنا لا دامد رسول الله وعلي وأرهاب ومن قال برسالا رسول الله الله الله سيدي يا رسول الله الله الله سيدي يا رسول الله
فيا ربي yace ya ubangiji فاجعلني ka sanya ni مقربا na hannun dama makusanci abun kusantawa لديه a gaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam وصحبي kuma in zama ka a gaban sahabbansa Ah, wasu habi da ni da sahabbaina mu zama kusa da manzo Allah miki وأحبابي masoyana ma Allah ka kusanta su ga manzo Allah ومن كان موصلا da dukkan wanda ya zama abin sadarwa da mu akwai wanda shi ba almajirin mu bane amma kuma wani dalili ya hada mu da shi shi ma Allah ka hada shi da annabi فتجعلنا
Allah ka sanya mu أئمة mu zama shugabanni للمتقين wato ga abota tsoron Allah إلى أبد الآباد har zuwa abadan abada ya zama duk masu tsoron Allah mu ne shugabannin su wannan ita ce addu'ar da ainihin managartan bayi suke yi shine wata ja'alna lil muttaqina imama Hmm? to wannan suna kiranta da wata taibin al mukhlisina waɗanda suka tsarkake aikinsu suka tsarkake tubansu to su ne suke wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan addu'a ah, a koda yaushe
صيبا
mu zama kamar ruwan sama مرسلا abin jerawa ya ni wato in ruwan sama yana zuba kaga a jere yake zubowa to ya zama muttaki na muttaki na muttaki na zamu dinga zuwa ba wani mara tsoron Allah a cikinmu kowa ya zo mai tsoron Allah ne ولين Allah ka taufafa ذكور الماردين duwatsun zuciyoyin masu taurin hanci وهدها Allah ka rusa su duk wani wanda zuciyarsa ta bushe idan ya bi mu Allah ka rusa zuciyar ya ba Allah ya bauta wa Allah وقوي Allah ka karfafa يقين المكتفين ainihin yaƙinin masu biyayya ko masu koyi ذوي العلا masu koyi da mu ma abota ɗaukaka وأغني Allah ka wadata فقير المنتمين talaka daga cikin wanda suka jingina لحزبنا ga ɗariƙanmu duk wani talaka ka san talaucin kala biyu ne akwai na rashin kuɗi akwai na rashin Allah to ba ba na rashin kuɗi ba talauci bane wannan dan baka da kuɗi a duniya ba wani ba ba matsala a ka tashi ranar alkiyama matsiyaci shine matsala to shine shi ce Allah duk wanda ya zo wurin mu ka sa ya zama mai arzikin duniya da lahira ونجي Allah ka tseratar da جميع المؤمنين dukkan muminai baki daya من ابتلاء daga dukkan jarabawa ترقيهم Allah ka hawa hawar da su يا ربي ya ubangiji بالشكر da shukuru yayin da kake hawawar da wasu da haƙuri Allah ka hawa hawar da almajiranmu da shukuru wai an tambayi wani wali aka ce masa menene haƙ- menene godiya a wurinku shikenan a shi ya tambayi wani daga cikin malamai me ake ce godiya a wurinku sai ce idan mun samu mu gode in mun rasa ni haƙuri sai shi wannan wali sai ce to ai mu karnukan mu ma haka suke in sun samu su gode in sun rasa su yi haƙuri sai ce to kai me godiya wurin ku sai ce mu idan mun samu sai mu nemi wanda ya fi mu bukata mu bashi in mun rasa sai mu gode idza wajadna asarna wa idza faqanna shakarna shi wance ce masa idza wajadna shakarna wa idza faqanna sabarna shi wani ce a'a iza wajanna asarna wa iza faqanna shakarna ko in kun samu sai ku gode in kun rasa ku yakuri a mu in mun samu sai mu nemo wa sai mu bukata mu bashi in mun rasa to sai mu gode to shine shi wuce Allah kai wa almajirai na taraki ta hanyar shukuru godiya دائما har abada فإنك domin cewa kai ya Allah ملجأ العاجزين kai ne mafakar gajiyayyu مجللا abin girmamawa أيا أيا ربي ya ubangiji يا من جنده ya wanda rundunarsa الدار a koda yaushe غالب su ne marin jaya wa inna jundana lahumul galibun ولو ضعفت آراؤهم ko da ko ra'ayoyinsu sun yi rauni يا مؤملا ya abun gurin kowa da kowa jama'ar Allah ko da ra'ayi ya yi rauni an samu saɓani cikinsu to dai har abada da su ne dai da gaskiya ba da za su kare لك الحمد godiya da yabo sun tabbata gare ka والشكر da shukuru da godiyan gabbai wannan alhamdu huwa sana'u bil jamili ta'ziman lil musamma zul jalali wal ikrami wa shukru huwa muqabalatu ni'mati bi dati dun al ma'siyati
ال- المسرمد na har abada دائما a koda yaushe من يلجأ إليك wanda ya rataye zuwa gare ka ya Allah فلم يخشى ba zai ji tsoron kowa ba توكلا saboda ya dogara da kai wa man ya tawakkal ala Allah to shi ne saboda haka duk wanda ya dogara da Allah bai tsoron wani abu kuma bai shakkan wani abu zai faru صلاة salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji على طه su tabbata masa tsarkin Allah أحمد mafi godiyar halitta وآل da alayensa وأصحاب da sahabbansa ومن كان مرسلا da dukkan wanda ya kasance abin aikowa
سلام عليك رسول الله يا رسول الله سلام عليك رسول الله يا رسول الله سلام عليك رسول الله سلام عليك رسول الله سلام عليك رسول الله يا رسول الله سلام عليك رسول الله يا رسول الله سلام عليك رسول الله يا رسول الله يا الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا غرب الله الله يا الله الله غرب الله الله يا الله الله يا الله يا الله الله رسول الله يا الله يا الله الله
wannan taraki da shi yake maganan a hawar da mu za mu ɗan yi magana kaɗan
والتركي هو التنقل في الأهوال والمقامات والمعارف ma'anan taraki shine mutum ya dinga samun cirata daga halaye zuwa makamai zuwa ilimmai na ma'arifa duk sanda mutum yake samun ci gaba daga wannan halin ya fita ya shiga wani hali daga wannan makamin ya fita ya shiga wannan makamin daga wannan sanin da yawa Allah ya shiga wani ma- ma'arifar to yana samun taraki kenan بقدم الكشف والشهود amma ba da kafafuwa ba irin wannan fa ake kafafuwan guda biyu ne alkashfi wa shuhudi wanda bai samu kashafi da shuhudi ba ba shi ba taraki so da sai an samu kashafi da shuhudi ake samun taraki ko kuma ka ce بقدم الكتاب والسنة ko ka ce da ainihin kafafuwan alqur'ani da sunna duk mutumin da kafafuwansa ba zama guda biyu ba alqur'ani da sunna to ba shi ba taraki so da ka alkitabu was sunna shine da su ake yin taraki da su ake samun ci gaba كما قالوا kamar yadda su ma suka ce إر إلى الله حيث شئت ka tashi ka tafi wa Allah duk yanda kake so أما بجناحين كتاب الكتاب والسنة amma da fuka-fukai biyu fa za ka tashi kar ka tashi da fiffike ɗaya ka tashi da fiffike guda biyu alkur'ani da sunna
قوله بالشكر abinda za shi ya ce bi shukuri Allah kai musu taraki ka hawar da su da shukuru أي كل هذا التنقل ma'ana dukkan wannan cirata da ake daga ahwalu zuwa maqamatu zuwa ma'arifu يكون باستغراق في نور الجمال yana kasancewa ne da nutsewa a cikin hasken jamalar Allah ليكونوا حمادون abinda ya sa shi ya musu addu'a da su samu shukur dan su zama hammaduna وفي الحديث ya zo a cikin hadisi masu yawan godiya ke ينادي يوم القيامة manzo Allah ya ce ranar alkiyama wani mala'ika zai ki- zai shela zai kira
ليقيم حمادون liya kumil hammaduna zai ce ina mutanen nan a duniya masu yawan godiya su tashi
فتقوم زمرة sai wasu jama'a sai su miƙe فينصب لهم لواء sai a kafa musu wata tuta فيدخلون sai su shiga ƙarƙashin wannan tuta قيل sai aka ce sabbin suka ce ya rasulillahi ومن الحمادون wane ne hammaduna ɗin nan ne قال sai manzo Allah ya ce الذين يشكرون الذين يشكرون تعالى على كل حال allazina yashkuruna Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli halin su ne waɗanda suke godewa Allah tabaraka wa ta'ala a kowane hali وفي لفظ آخر to a wani lafazin kuma wata ruwayar abin da ya ce الذين يشكرون الله على السراء والضراء su hammaduna su ne masu godewa Allah cikin tsanani da kuma yalwa
قلت
to na ce
وهذه صفة آل الفائدة wannan zubar da kaji hammaduna ko ka sani ko baka sani ba ita ce zubar yan faidar tijaniya
وكيف لا وهم أهل مقام ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ta yaya ba za su zama hammaduna ba alhali Allah ya ba su maqamun summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun su suka samu wannan
في الجواهر المعاني ya zo cikin jawahirul ma'ani والناس كلهم غرقاء mutane dukkan su nutsatsu ne في بحر النعم a cikin tekun nimar Allah إلا أنهم لا يشكرون sai dai cewa mutane ba sa godewa Allah قال تعالى ta'ala ya faɗa قليل من عبادي الشكور a cikin bayina kaɗan ne masu gode ne وإذا أراد الله بعبد خيرا idan Allah yana nufin bawa da alkhairi وأن يجعله من كوا من كواس عباده in Allah yana so ya mai da bawa daga cikin zababbun bayi ke bantattu عرفه ما عليه من النعم sai Allah ya sanar da shi abin da ya masa na ni'ima duk mutum da Allah ya sanar da shi abin da ko da ido ne ni'imar ido kawai in Allah ya nuna ma to za ka yi ta godiya ka ga wani makaho ne bai gani amma kai kana gani amma ka kasa godiya kana ta damuwa baka da dubu ɗaya a aljihu ga wani can da za a bashi dubu miliyan dubu ma da wa- za a ba da da zai ba da miliyan dubu a bashi ido zai bayar to kai ka samu ka samu ido ka samu gani ka samu ji ka samu kafafuwa ka samu hannaye amma kuma kana kana kana fushi ka kasa godewa Allah shi ne shi da ce to duk wanda aka nuna masa wannan zai godewa Allah ina ganin za mu dakata saboda lokaci ya riga yi akwai mun riga mun taɓa yin wannan bayanin na shukuru ɗin nan a wancan karatun na- na baya Ah, ka za mu dakata sai mu salam
سلام عليك رسول الله سلام عليك رسول الله يا رسول الله يا الله يا الله الله الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا الله الله يا رسول الله يا الله يا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله